littafin hadisi da maganganun manyan malamai dangane da samuwar Allah madaukakin sarki kafin da ya gabata mun fara karanta al-adillatun al-aqaliyya hujjoji dalilai na hankali da suke nuna cewa lallai akwai Allah ko kuma mun karanta abu na ɗaya daga cikin dalilin da malam ya kawo wannan kuma ne karatunmu na darasi na bakwai insha Allah asaniya abu na biyu dangane da hujjoji da malam ya kawo da suke nuna cewa lallai akwai Allah ba za ka iya ba wa duk wani mutumin da yake inkarin cewa akwai Allah a duniya ba sai ka zamar aya ko hadisi ba na fata an gane yace abu na biyu shine wujud kalamihi azza wa jalla baina aidina samuwar maganar Allah mai girma da buwaya da yake kasance a tsakanin mu maganar Allah tace alqur'ani na fata an gane kaga maganar Allah ce kuma ga sanan a cikin mutane a duniya sama da shekara 1400 da wani abu ya ce na ƙara'uhu muna karanta shi alƙur'ani wani dabbiruhu muna kuma tadabbarin ayoyinsa wa na hamu ma'anihi muna fahimtar ma'anoninsa ƙur'ani kullum karanta shi ake ba dare ba rana babu lokacin da baka ta ƙur'ani a duniya da kowane irin yare na duniya ana kan fasara ƙur'ani kuma dole mutum ya ji cewa ƙur'ani maganar Allah ce wanda wannan alama ne cewa to lalle akwai Allah kenan yace fa huwa dalilu ala wujudihi azza wa jalla kamar qur'ani wanda maganar Allah ce yace wannan shi ma dalili ne da yake nuni akan cewa lalle akwai Allah yace li annahu yastahilu kalamun bila mutakallim don ba zai a ce ga wata zance kuma babu wanda ya zancen ba ga magana amma kuma babu wanda ya yi ta kaga wannan ba zai samu ba ta a kwakwalwar dan adam a yi magana an ji maganar ko an gama ana jin abin da ake faɗa kuma ce babu wanda ya yi kaga shi ma ba zai ba ya ce wala ya zalu ko ina ne wala ƙaunin biduni ƙa'ilin haka nan ba zai a ce ga magana zance an furta wani abu ba kuma babu wanda ya faɗa kuna da wani shuru sai wani ya wata magana a cewa ya faɗa dan a lokacin ba a ga wanda ya faɗan ba amma amma an ji me aka faɗa sai kuma duk aji misali a ce ba san wanda ya faɗa ba haka ba za a da wannan ba dole malami zai bincike a kwakulo wanda ya faɗi wannan magana kamar da haka yana ta faruwa a cikin mutanen lokaci ya ce fa kalamuhu ta'ala zancen Allah ma'ana qur'ani dalun ala wujudihi yana nuni cewa lalle akwai Allah kenan tun daga magana suna wanzu a ban ƙasa ana kuma karantawa da kowane irin yare ya ce wala siyama ya ce musamman ma anna kalamuhu ta'ala qad istamala ala amsal ta shari'in arrafahu an-nas yace musamman ma shi zancen Allah mana Qur'ani yana kunshe ne da mafi ƙarfi mafi kyawun shari'a da dan adam ya sani a duniya domin Qur'ani ya tattaro dukkan rayuwar dan adam daga farkonsa har ƙarshensa duk shari'a da za a yi game da ɗan adam to ƙur'ani ne kawo ta in ko baka sama ƙur'ani ba to hadisan manzon Allah ne da hadisi kuma da ƙur'ani a gurin musulmai ahlus sunna shine duk abu ɗaya ne ma'ana asalin su maganar Allah ce domin shi manzon Allah baya yin magana akan san zuciyarsa kuma Allah ne ya ce ya faɗi kaza a lokaci kaza ko game da hukunci kaza da haka haga a gurin mu musulmi ƙur'ani zancen Allah ne shari'a ce hadisi ma shari'a ce duk da maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kaga shi qur'ani ya kunshi amsalut tashri mafi karfi da dalili da hujjoji masu kyau na shari'a da dan adam ya taba gani a duniya babu wata shari'a a duniya da take kyawu tattake ta kamala ta ba kowane bangare adalci da kuma daidaito kamar qur'ani ina fata an gane ya ce wa ahkamin ƙanunin haƙaƙal alkhairar kafir lilbashariya kuma shi ƙur'anin nan shi ne mafi kyawun kundin tsarin mulki da ya tabbatar wa ɗan adam amfani da alkhairi mai yawa wanda duniya ba taɓa ganin irin shi ba domin duk wani tsari da ba ƙur'ani ba ba hadisan manzon Allah ba da aka mai shari'a na wata ƙasa ko na wani wuri da ake gudanar da al'umma akan wannan irin tsarin a matsayin shine kundin tsarin mulkin su zaka samu zalunci ne a ciki ba ba dalci a ciki amma ƙur'ani ne kowane bangare kuma kowa an ba shi adalci an ba shi yanci yanzu abin da misali masu tunkahon cewa suna nema mata yanci a duniya suke rai cewa wai shari'ar mutum ta bada cewa a kan rabon gado a ba wa namiji ka san mata biyu ba shi bane su kuma ce a'a ai dole a yi daidaito a gurin ba musu gado ko ba ga suke faɗa ba su suna ganin kamar wai wani tsarin da Allah ya faɗa su a gunsu ba daidai bane tare da cewa wannan tsarin da Allah yi shine mafi kamala ita kuma daidaito domin gado yaushe ake samun gado ba sai an mutu ba in ba mutu ba fa babu gado a shi yayi to amma sai Allah tabbatar maka cewa yanzu idan ka zo ka ga kuɗi a hannunka zaka ba mahaifanka da suka haife ka kuɗi a shari'ar da manzon Allah ya kawo ta nuna cewa idan kuɗin ka misali dubu naira dubu arba'in kake da shi zaka ba iyayenka to mamarka ka ba ta dubu talatin babanka ka ba shi dubu goma kyauta ce ihsani ne kuma ihsani abun mutanen kirki a yana mai mutan kusan ko da yaushe akalla ko duk sati ko duk wata ko duk kullum shi kuma gado fa sai an mutu fa in ba a mutu ba ba maganar sa in kana tin awon tin gadon wane ya mutu don kai ga mutu fa ihe tuni gadon na kan na wata an gane to kaga a ce cewa da ce wai an tauye haƙƙin mace da ba za a ba ta rabon ɗa namiji a gurin gado ba kuma sun manta a wannan tsarin da manzon Allah karantar idan za ka ba da kyauta tsakanin mahaifanka guda biyu to haƙƙin mamar ka ya zama sau uku a kan na baban ba sai magana kan wannan ba sannan kuma Allah nuna maka manzon Allah nuna mana cewa idan kana da ƴaƴa maza da mata in za ka musu kyauta a shari'ar manzon Allah da dai ake ba su tunda kyauta ce ba za ta nuna mace ba ce wannan namiji bane sai dai ake ba su har manzon tabbatar da cewa ga wani ya zo akan zai ba wa dan shi wani abu manzon Allah ya zama shaida sai ce mar shi kadai da danka ko kana da sauran ƴaƴa yace akwai su ba shi ba yace duk ƴaƴanka ka ba su irin abin da ka ba shi yace a a shi kadai na bawa yace to wannan zalintin ka nemi wani ma shaida ba ni ba kaga ashe a gurin kyauta da mu'amala na ƴaƴa da za ka yi da dai ake ba a cewa da zakari misu hadal unsaye kuma zalla ya faɗin da hadisai masu yawa akan mahimmanci kula da 'ya'ya mata da darajarsa da kuma abin da zaka samu a gun Allah ita kula da ɗawainiyar 'ya'ya mata sama da na 'ya'ya maza don an maka mahimmancin su addinin musulunci sannan mace aka ce mata kuma daga an haife ta tana karama mahaifinta ko matsayin mahaifinta ya riƙe ta ya kula da ita ita ba za ta duk wani abu da nema kanta idan ta idan ta ce da kanta ba a musulunci manzo Allah babu wannan sai dai a ciyar da ita a kula da ita a inganta ta a ba ta kayan kulliya a ba ta tarbiyya a ba ta ilimi a wata duk abin da ya kamata har ta kai munzalin mai aure in za ka yi aure a auren musulunci da manzo Allah ya karantar shine ka dauki nayin matar gabaki da dauka ta kamfinta a sharadin aure akwai ka ba ta ciyarwa da tufatarwa da gurin zama da magani da karantarwa na addini wannan abu guda biyar din dole ne a cikin harkar aure na fata an gane to kaga mijinta dauki nauyinta har suna zaman auren su in tsufa ya zo wal Allah ko mijin ya rasu ko shi ma karfin sa ya kare ƴaƴa kuma sun taso zaka ce mai su kuma su rike su su kula kuma da uwarsu haka ita mace ashe a tsarin musulunci ta fi kowa ma gata shi yasa ma aka samu sura ma su kutum mai sura mai sotin nisa babu ko satar rizal ko akwai to aga ce musuluncin manzon Allah din shari'ar Allah ta ta bawa mace yanci da gata a duniya ita fa bawa kuma duk dan adam ma cikakken haƙi da ya kamata ya same shi shi yasa ake samu da yawa daga cikin turawa da suke tuciyar bawa mata yanci in ka kalli abin a hankali to suna halaka matan ba suna ba su yanci bane an ta ki bore ki yin aure what man do woman can do irin beta ba ka ce faɗa ba to ƙarshen lamarin ko ba halaka matan ake ba sai mijin ke su ya sake ki ki rike kanki a surar da Allah kuma ya mace ba ta gadi ciyar da kanta ba ita duk kudinta a duniya sai dai a ciyar da ita haka Allah ya ta duk kudinta na kashewa ne na kyalkyali ne na ɗankula ne na hoda ne na biki ne kuma su ba ba da dana kodon wala a gurinta sai ga ta shiga cikin fireda ta shiga cikin masifa ta shiga cikin bala'i daga nan kuma har ta shiga ƙarshen rayuwa yi muni Allah kiyaye ba ga shi a ƙur'ani zancen Allah sai zaka samu mafi kyawun shari'a da ta ka dan adam alkarin da ba ta baka masa shi sawa'un kowane ne shi na fata an gane yace ina miki kamar shamala ala azzaqid nazariyatul ilmiya kamar yadda kuma shi dai qur'anin nan maganar Allah shine ya kawo mafi gaskiya da ingancin nazariya al ilmiya duk binciken da za a yi na ilimi idan ana maganar bincike na ilimi shi idan kai bayani akan wani abu to za ka kawo dalili da hujjoji yanzu wanda yake research ko yake project duk abin da zai rubuta a project ɗinsa zai na bada reference ne da cewa kamar da littafi kaza ko professor wani kaza ko doctor wani kaza faɗi kaza ba ka ba haka ki faɗa ba kowanne shine ake ta project ai sai su manya kuma su kalla abin da ka faɗa ai haka ne daidai ne sai a baka cewa kayi abin da ya kamata to duk wani bincike da za a yi na harkar ilimi babu wanda yake samun dacewa akan daidai kamar wanda ya bincike sa karkashin Qur'ani ko hadisi domin duk abin da ya samu a ciki gaskiya ne ba kuskure a ciki ko ba a samu cewa ya sabawa wai wani zamani amma yanzu binciken kowane irin kalan ilimi in ba Qur'ani hadisi bane zaka samu ana wuce matsayinsa a canja masa salo bayan wadansu shekaru kamar yanzu masu harkar karantarwa zaka samu syllabus din da aka yi a 90s ba shi ake a yanzu ba saboda al'abubuwa da yawa sun caccido yanzu akwai ma takaddun da kwata-kwata ba su da amfani a karanta da su saboda ilimin da ake da shi ne yanzu ya wuce su ba su da amfani to shi kuma qur'ani hadisi babu wannan a cikin sa jijjuyin da za a yi yana daidai da wannan zamani kuma naka samu ya baka mafita akan wannan abin da yake damun ka a yanzu sai da in kai ne baka sani ba ko kuma baka tayimbayi wanda ya san ilimin daga sa kamar haka to yasa duk wani bincike na ilimi da za a yi to in aka samu qur'ani hadisi to an ji makura shine mazdari na ƙarshe kuma mafi dacewa da ba a ƙaryata shi saboda binciken ilimi da yawa ya tabbatar masu bincike na kimiyya sun yi bincike da yawa kan abubuwa na ci gaba da kimiyya da sauransu to a ƙarshe in suka ci karo da wata aya ta qur'ani ko hadisin mu za ka musu bayani akan abun da yadda yake ne filla filla suka ga da yawa suna musulunci saboda ya san cewa to ashe wannan ba maganar dan adam bace bari ba ku misali an taɓa fitar da wani bincike akan wani bincike da mai wata ce likita akan jinin haila sai ta gano cewa duk wanda ya sadu da mace mai haila tana cin haila to zai game da jinyar da za ta yi wahalar warkewa ta fara dalilanta da hujjoji da waye da sauransu ta take gaya wa kuma abokan karatunta to a ci akwai wani musulmi kuma ya san ƙur'ani ya san abin da ya kamata ba boko zalla ba ne shi double sim ne ko sai ya ɗan yi dariya irin kamar bai yaba abin da sai ba ta ce ya haka ita ba wai yana kushe mata ba ne ya ce mu musulmi dama littafinmu ya gaya mana cewa jinin haila azan to salate kulhuwa azan da haka fatul nisa fil mahid ba ma wannan ba wala taqrabuhunna hatta tafurna ko da ta gama hala tsaf jinin ya ƙare in ba ta yi wanka ba saduwa da ita a wannan yanayin ma akwai illa a ciki dan jako to haga sai mata bayani akan abin filla filla ya ta ce to in haka ne littafin ku da kuke cewa qur'ani din kai ba ta bayani mata reference da sauransu ta to in haka ne littafin nan an yana wanzuwa fa sama da shekara dubu da wani abu fa ya ce mata iman ta so ai a wancan lokacin ba wanda yake da kayan bincike da zai iya gano haka ita so ai ba maganar dan adam bace ai Allah ne ya faɗa ita gane cewa to ashe Qur'ani maganar Allah ne to mu ai an ce mana annabin ku ne shi ya kirkira abun ya kawo da sauransu kuma subhanahu wa ta'ala ya mata dai bayani na ilimi tunda haka su ba irin mu bane masu musu bane shi ba ture ko farin mutum kana bayani tsayawa yake ka gama komanka sai ya ji dalili sai ya gamsu in zai gamsu in kuma da abin da zai iya kushe ka ko ya ce ba haka bane ba sai kana dalili ba wai haka kawai kai musu akan abin da baka da ilimi ba kuma to kai ka kawo hujja ko baka da hujja ba su ba gaskiya rayuwar su ba a ƙarshen lamarin ta sai ta musulunci dan ta gane cewa qur'ani din nan maganar Allah ce to haka zaka samu abubuwa da yawa da binciken ilimi ke tabbatar da su yau da gobe in ka dawo qur'ani sai ka samu ai ya gama da magana kan sama da shekara dubbai da dubu da wani abu suka wuce saboda maganar Allah ce ina fata an gane ya zaka samu duk mai ilimin kimiyya da yawa daga cikin su yawanci suna musulunta a ƙarshen lamarinsu saboda sun gano cewa shi ne addinin da ya kamata a bi saboda Allah ne ya jawabi a kan wannan ilimi Allah ya samu dace za ka yi cewa a ina muke ko wa ala kasirin bil umurul gaibiyya kuma haka shi qur'ani ya kawo maganganu akan al'amuran da suke da gaibi ne wanda kuma har gobe har jibi abinda qur'ani ya faɗa na gaibi tabbas haka yake ko ba zai canji ba kuma dole masu binciken ilimi gaskiya sai su to ai dama qur'ani ya faɗe shi ai mu ba wani abu mutaran kalibu ne a gurin sai kuma musu bayani akan abu sai daga daga baya sun sallama sun yadda wannan qur'anin ba maganar dan adam bace maganar ubangijin dan adam din daga baki ɗaya shi yasa duk abin da qur'ani ya kawo za ga hatta malamai na ilimin musulunci sun fitar da duk inda aka kawo cewa tarihin guri kaza to an bi diddigi an gano gurin yana nan a cikin documentary an yi shi za a gan shi a bidiyo masu karanta abin nan karatun ƙur'ani da tafsirin sun lokacin kana da ƙasashen saudiya ko na laraba ana ɗaukan ɗaliban a kai su guraren ma da allah ya da waɗannan abubuwan da yake akwai su an yi tracing wasu daga cikinsu saboda allah ya bari ci gaba da wanzuwa don a ci gaba da ganin su a kuma tabbatar da ayoyin ubangiji suna nan a duniya guri da yawa allah ba da labarsa ƙur'ani shekarun da ba ma wanda ya san haikarin sai shi allah shi kadai amma kuma ya bar abin ya ci gaba da wanzuwa yanzu ka kalli labarin fir'auna da Allah ta kawo Qur'ani sai bincike zo na ilimi na diddigi na waya ne yanzu aka je aka samu waɗannan dalar fara mutum na Misra ko aka aka gano su ga sunan sun zama gurin zuwa bude ido da sauransu da kuma ilimi to har yau har gobe an rasa gani wai da me suka yi amfani gurin yin wannan fara mutum mutanen fir'auna wancan lokaci ko kuma dama Allah faɗa Qur'ani cewa ai Allah ya halitta waɗansu al'ummar da sun fi ku tsawon rayuwa na shekaru kuma sun fi ku ci gaban duniyar ma ko ba ga bane to kuma yanzu haka ne ka gina gida hawa ɗari hawa dubu eh duk ai akwai yanda kai ka gina to ga wannan wani dala aka yi an rasa gano da me aka yi lifting wani abu aka yi amfani kun daga waɗannan duwatsun ya tafi wannan ƙarshen ko dole an haƙura an bar shi inna fi zalika la aya Allah ya bari saboda su gane cewa Allah Allah ina fata an gane so irin suna nan dai abubuwa da dama na tarihi da Allah ta kawowa a Qur'ani kuma suna nan ba wanda ya sai kareta su yace walam yatakhallaf hmm wa kana sabiqan fi kulli zalika yace shi Qur'ani duk waɗannan abin da ya faɗa na ilimin bincike da abubuwa na gaibi da wani tarihi to kana sabiqan duk abin da Qur'ani ya kawo gaske ne ba hanyar ƙaryata ya ce ai ina eh ina ne ayyama sidiki ya ce gaskiya ta ƙarshe ya ce falam ya tasir ala ƙaurin zamani hukumun min ahkami shara'ihi Qur'ani duk hukuncin da ya kawo to tsawon lokaci da aka ɗauka baya canza hukuncin Qur'ani na ba da misali yanzu yanzu game da ilimin da ake da shi na ci gaban zamani da ilimin boko da sauransu to abu da yawa ana barin sa saboda an wuce shi a yanzu ko abin da aka yi a syllabus din yan 90 a karantar da ɗalibai daga sakandire jami'o'i da sauransu ba irin shi ake karantarwa yanzu a makarantu ba inda ake da ci gaba saboda an wuce wannan ilimin wancan ya zama outdated ma'ana ya yi expire ba a bukatarsa a yanzu kun gane amma shi qur'ani ba haka bane shi kuma shari'arsa duk abin da zai zo ba ma yanzu ba mai zuwa ma nan gaba inda za a shekara dubu to ƙur'ani na daidai da shi shi ba ya expire saboda ba maganar ɗan adam ba ce yanzu haka zo kuka zauna ku goma kuka tsara wani tsarin ku kuka rubuta rubutu akan wani abu da kuke so ku cin masa to bayan awa ɗaya kaɗai da za ta ku ƙara dawowa ku ƙara duba bayanan ku sai kun yi gyara a ciki yasa wanda ya ƙware a hukunce hukunce idan shugaba ne kamar sarakuna in ka tuka masa ƙara sai ta to ya ji ƙorafin kuma zai duba ku je ku yi haƙuri kafin ya kira ku wannan sai ƙiƙirin ku kuma a ɗauki wata ɗaya ko wata biyu da gangan saboda wani ilimi ne na administration sannan kake faɗan wannan abun ranka a ɓace ke kana tunzire kana jin kawai a mutuma ko to amma yanzu an kwantar ma da hankali an karɓi ƙwarafinka an baka da ayi bincike don ka tafi kuma kai sati sai ka ji ka fara rage zafin da ke a wancan lokacin da haka daga ma da kace to ku dawo bayanan ka na nan ya aka yi sai ga mutum a ƙorafin da ya kawo yanzu guda goma wala Allah ya rage biyar saboda yanzu ya samu nutsuwa ya samu kwantar da hankali ba ka ake ba to a Qur'ani kuma shi tsarinsa ba haka bane duk abin da Allah ya faɗa daga farkon saukar ayar to har a nade ƙasa haka ne ba zai canji ba baya canjuwa shi yasa yafi kowanne yafi komai zan cewa fi gaskiyar zance saboda ba maganar ɗan adam ba ce maganar ubangiji ce mahalicin ɗan adam da duniya ga baki ɗayanta da haka ce shi ƙur'ani babu wani abu nashi da yake sa ya canju saboda wai tsawon lokaci ko tsawon zamani na shari'arsa ya ce an ta haƙiƙi fawa'idi a ce wai abin da da aka faɗa a zamanin da ya yi daidai amma yanzu kuma an ci gaba wannan abin za a kansile shi a canja wani saboda wancan na mutanen da ne a ƙur'ani babu wannan abu ba za a samu haka ba amma duk abin da zamani ya kaho ko yanzu a yanzu ba a ma daɗewa ko wata ɗaya ba za a yi ba ko za ga wannan ɗin ya zama tsohon yayi an kuma kawo sabo saboda yanzu teknolojin ma ya yi yawa dan ma dai mun muna ƙarshen duniya ne a gurin turawan amma ga da bature yake mamakin waɗansu abubuwan ba duk abin da kasa gani ana yanzu sun jima da wuce shi to shi kuma tsarin qur'ani da shari'arsa ba haka bane yace wa kana sadiqan fi ko ina miki wa ma hamat talafan zamanu din zamani ta canja wal makan da kuma guri a ce ai yanzu an da wannan a 80 aka yi shi to yanzu gashi muna millennium ita ma mun shiga kusan shekara kusan 25 a ciki to ai abin ba zai balansin ba ba a sama ka Qur'ani sannan abin da aka yi a zamanin kace sahabbai cikin sahara cikin kaza yanzu kuma gashi an samu modern world ana cikin technology ana kan kaza kaza kaza dole a canja a Qur'ani babu haka abin da ya balansin wa'ancan ya daidai da su suka zauna lafiya suka samu natija suka samu ɗaukaka a duniya to har gobe shi zaka bi sai ka samu abin da suka samu na ci gaba da kuma ɗaukaka ɗin a duniya da lahira gaba ki imam malik allah masa rama yake cewa irin hanyar da magabata suka bi suka samu ɗaukaka suka samu ci gaba ya daidaita lamarinsu haka shine mai qur'ani hadisi a bisa karantarwar magabatansu su habbai kenan ko to irin ta ce kuma zai gyara mutanen yanzu na ƙarshen duniya duk wani abu da za a kawo don a daidaita ɗan adam ya zauna lafiya in ba tsarin ƙur'anin da aka bi na mutanen sahabban aka bi ba da hanyarsu to ba za su daɗin ko duniyar ba har yanzu suna gane ba a ga yanzu gashi ana ganin kamar an ci gaba akan ƙere-ƙere da technology da waye da sauransu an zama duniya tana tana ma tafin hannunka guda ɗaya ba haka bane to amma mutanen da suke rayuwa a wannan duniyar ci gabansu da fasaharsu da iliminsu da da yake da mutane suka shekara hamsin baya kaga da so samu ne a ce ne da sun fi wa'ancan ili amma kuma kash ba za ma su kai su ba bare ma su fi su tare da cewa kuma sun yi rayuwa a zamanin da ba fitila ma a wani gari sai da ta balbal amma suka duniya abin da har gobe kan ilimin sa ake tafiya kai kuma gashi yanzu an haɗa ka da waya da sauransu za ga yanzu hatta ɗalibai masu yin karatu na taɓa zuwa asibiti fa ba jima fa likita fa ni mai duba yara pediatry duk abin da yake wala a waya yake sauƙi babu ilimi a ƙwaƙwalwarsa babu ilimi a kansa wallahi sai yana kallon waya sai kin abu can zana akwai ilimi a ciki sannan babu ne sauƙi fa sannan abin ya fi rushe fa in ta in ta yi fomatan gaba ɗaya fa ka ga an samu matsala ko kawai ta yi fomat gaba ɗaya waya gari ta ƙi ta kunnu ta kunnu babu komai ya goge ya zai to haka yanzu kowane ilimi har na addini yanzu haka aka da shi kawai akan hannun wayarka ana ga kamar ci gaba ne ko ba ci gaba ne saboda shi ilimi musamman na addini din ko irin na wanda ya shafi technology haddace shi ake yi ya zama kai din kai ne material kawai sai inda ka sauka kawai za ka yi kayanka ba ka buƙatar komai a lokacin don a ƙwaƙwalwar ka yake amma saka ce ka da shi a hannun wayarka kaga an shiga wani abu ana kamar an ci gaba an ko baya aka ci sai yaro ka maka assignment dan sakandare fa wai wai an baya assignment to ya za a yi kai ce a duba waya har ga yi karatu ya ji fara ko sai hankali ko to Allah sa a dace Allah ya sa ya dace Allah ya sauke to shine malaka cewa shi Qur'ani tsarin sa ba haka bane din zamani ya canja ko guri ya canja to ba zai kuma canja hukuncin Qur'ani ba babu yana nan dai tunda maganar Allah ce ubangijin mutane dole shi zai balansin ba za ta jin kuma daɗi ba in ba an ba abin da Allah ya kawo ba wata baturiya kwanan nan farkon fara ke Isra'ila da aka fara a ga shekara biyu kenan yanzu a gaba ɗaya ko ta ce da in tana bin wata aya a ƙur'ani tana mamakin salon abin da aka faɗa cikin aya tabbata tana ga kamar wani mugunta ne da rahin tausayi da rahin jin ƙai a ciki take cewa eh sai da Allah ke magana akan ɗan wuta in an ga saka ta a wuta kullum da diluduhum baddallahum dudan ko ghairaha yazqul azab bayan an saka su a cikin wuta Allah kare mu da zuri'ar mu in fada ta zagonye Allah ta sai mu canja musu ta fata daban ta gano lalle wancan abin da Allah ya faɗa na nau'in azaba shine cancanci Yahudawan bani Isra'ila wala ka tace kuma har ya ci to haga da yake maganar ubangiji ne sai da tana ganin abin karba da dai bane amma yanzu fa daga cewa lalle ba duk yadda zamani ya canja da tsawon lokaci da tsawon da canjin gurare to ba a samun nakasu a samu wani tawaya akan asalin tushen ilimi da cikin Qur'ani a ce wai wannan ya zama tsohon yayi a ajiye shi a dauko sabo ba za ta ba samu duk wani abu da za a yi a duniya in ka zo gurin malaman addini na gaske ba fa irin mutanen mu nan ba fa wanda zaka samu ya da ta Qur'ani Allah masa karama amma shi a ne ya takaita kansa ya ki ji advansu ya san Qur'ani ya san ma'anarsa tafsirinsa abubuwan da ke cikin sirrin ilmuka na Qur'ani bai je yayi ba shi da ya kware ya iya hadda Qur'ani har Allah ba shi kira zai iya rubuta da kwakwalwar sama da kaga ba karamin baiwa bace to sai dawo ya damai da kansa shi yanzu abin da yake shine harji kawai in aka ga yato shi zo guri kawai zai fara karatu bismillah kai ta dawo irin wadannan har guda eh sai ba ka sake ba yanzu tunda har Allah baka wannan basirar to ka je ka san Qur'anin da gaske mana ko yanzu ka ce duk tsarin mulkin da zaka yi a duniya in baka biyo cikin Qur'ani ba to kafsawa za ka yi ko felin za ka yi duk wani abu da kake bukata na ci gaban duniyarka to sai ka da qur'ani ko da mutum ba musulmi bane in yana so ya rabota to sai ya da qur'ani da yawa turawan yamma ke suka dauka suke applying a tsarin mulkunan su sai suka mai kamar shine siyasar su shine administration din su na qur'anin ne da kuma na hadisan manzon Allah amma ba sai su musulmi bane dan sun gane cewa dan adam fa ba zai rayu ba dole sai an samu abu guda biyu manya-manya a rayuwarsa idan to ya fi ƙarfin yunwa cikinsa babu yunwa na biyu idan to kuma baya jin tsoron komai ma'ana akwai tsaro ba shi ba ne idan ka tafi zahen turai ai duk ɗan ƙasar inda ke ɗan ƙasa ne abinci ba matsala ba ce security kuma na zauna lafiya ba sa fargabar waɗansu abubuwa na fata gane a suka samu wannan ƙur'ani ne ya kawo ya ce li'ila fi ƙurashi إيلافهم للشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم kaga abun kenan guda Qur'ani ne ya kawo shi sai suka gano abu sai suka apply a cikin tafiye su dan su iya mulkar mutanen su amma yanzu kai nan kana fama da yunwa kana fama da rahin tsoro me abu me wani abu ne zai kyau ka duba wa bakin ciki yanzu wanda aka sa aka kama shi wai ya saka bam a masallaci a yau dubur kwanan nan wai dubu ɗari ɗaya aka bashi naira dubu ɗari ɗaya Nera dubu ɗari ɗaya ya zo saka a kashe mutane aka dammara al'ummar Nera dubu ɗari ɗaya haka mai zaza wannan abin dole akwai talauci a ciki akwai yunwa a ciki to kaga ai za a daɗe ana da dibulin ko amma idan ba za mu tsarin ƙur'ani ya kawo ba to ba za ta zauna lafiya ba a duk inda ake a duniya ko me kuma za a yi ko ka bi shi a matsayin kai musulmi ne kana bin ƙur'ani hadisi da zai muke da wani mutum yake ban labari akan yanzu kasa a kasar Saudiya in kai ritaya aiki yanzu in kai ritaya a Najeriya ba za na baka fansho ba to ana baka albashi misali da fada dubu ɗari biyu sai a dawo nawa kenan fanshon ka ko dubu saba'in ko dubu hamsin ba haka bane to su ko ba haka suke ba ka yi ritaya ka gama aiki to yanzu ka tsufa ka sha wahala ka yi kasa hidima albashin ka dubu ɗari ne to za a fara baka dubu ɗari da hamsin. yana ta musu ayi kai kasan mai sa haka yace wallahi bisan ta kasar Allah ce suna bin qur'ani ne da hadisi duk duniya su kai suke shari'a da qur'ani da hadisi duk duniya duk wanda yake kiran kansa musulmi da gurgurwan waye jamhuriyar musulmi duk ƙarya ne fa su kaɗai su ada qur'ani hadisi duk duniya a hukumance su suke kaga ai wannan ƙarfi kenan an ci amfanin ƙuruciyarka tsufa ya zo ma to ya kamata a tausaya maka sai a ƙara maka albashin har ka mutu su kuma ƙasar ta ku Allah ya gidi soje eh aka kusan hake ne yayi kusan hake ne Allah ya gidi soje Allah ya gyara mana tsarin da muke tafiya a kansa to na fiye ci kira shi ina muke lan takallafi ghaibun wahidun mimma akbara bihi min umuril ghaibiyya haka nan duk wani abu da ƙur'ani ya kawo na al'amarin gaibi to ba za a samu cewa wai tsawon lokaci da aka faɗa maganar ba yanzu abin ya canzu ba haka ba babu shi haka yadda Allah ya faɗa abin haka yake kuma har gobe haka ne har jibi haka ne har illa ma sha Allah haka ne za mu ba da misalansa gaba kaɗan insha Allah ya ce kama annahu lam yajra'u mu'arrakun ka'inan man kana kamar yadda ba a taɓa samu wani daga cikin marubuta tarihi al-mu'arraf shine masu bin diddigin tarihi su san shi su san gun da aka yi to akwai in kana karanta history akwai wani bangare cikin history su ba wai kawai aka karanta bane in theory za a je abu diddigi ga gun da aka yi kaza a tono a yi bincike a gane wannan bishiyar ma shekarar ta dubu nawa anan dutse haka duk irin waɗannan abubuwan to ba a taɓa samun irin waɗannan ma masu bin diddigin tarihi da kakale-kakale ba ya zo yi dara'a ya yi ƙarfin hali ya ƙaryata wani labari da Allah ya faɗa guda ɗaya ce ba a yi shi ba ko babu shi ba taɓa samu saboda maganar Allah ce dole a je a dawo a sallama ina fata an gane ya ce ka'inan man kano kowane ne shi ala an yin ƙasƙisatun ko al'adida ya ce ya tauye wata isa ɗaya da Allah ya kawo labarin misali adawa samudawa ko annabi nuhu da mutanensa annabi shabi da mutanensa sai wani duci yanzu ya gano kwata-kwata ba a taɓa yin waɗannan ma maganar ba babu wannan labarin ba taɓa samu ya ƙaryata su kamar za ka samu duk wani abu da teori da ake faɗa ka samu su masanin suna warware junan su lokaci tun da tsarin ɗan adam ne amma na Allah a ce wani ce ya gano yanzu babu wata ƙabila samudawa ba a yi su ba babu su ba taɓa samu ko ba za a samu ba to duk isa da Qur'ani ya kawo ya ce ba taɓa samun wani mutum ya zo ya warware ta ba har da cewa ya faɗi kuma isoshi da dama alati zakaraha Allah ya bada labarin ta fa kazzabaha sai zo shi ya kare ta ya ce babu ita ba a taɓa samu ba ko ba a taɓa samu saboda Allah ya bar guraren su wanda Allah ke magana kan su yaku abin nan samudawa da adawa da su kwakware dutse su mai da shi gida yana nan harin da duniya har yanzu nan Allah bai batar da shi ba za a je a gani ka shiga kada ka kana zuwa ka san cewa wannan waɗansu irin mutane ne da ba irin mutanen ka ba da wani irin ala na'ura suka yi amfani gurin kwakure dutse mutum kawai zo ga dutse shi ƙato kamar daga masallacin na har islamiyya gaba ɗayanta kawai sai ta tsoshi nan na gidansa kawai sai zai fara kokari ya kula shi ya kwakure shi ya yi falo ya yi ɗakin baki ya ɗakin yara wane ne dani wane ne kaza duk kwa haka su haka suke rayuwarsu to har yanzu kuma abin da suna Allah ya fitar da shi ba shi sa Allah ya bar shi ma har yake dan hankalin mutane sai su kallama dan su gane cewa akwai fa an yi waɗanda ba irin ku ba sun bi ku kuma ƙarfi sun bi ku ɗagawa sun bi ku kuma dukiya da ci gaba amma sun ibin Allah da manzansa Allah dammara su faza Allahum ahadi sun zama labari babu shi babu tari babu magana su kawai sai dai a faɗi labarin su kawai za ka kai ma idan baka bi Allah ba fitar da kai ba wani abu ne a gurin Allah ko to shine yace au yaqwa ala takdhibin ko yace yana mala baya akan ƙaryata wata kissa ta Qur'ani saboda shi yayi bincike ya gano ba ita bace au nafa harifatun من الحوادث التاريخية التي أشار إليها كوكما يتي wata issa da Allah ya ishara gare ta yace ai wannan kisar babu ita ba a yi ta ba bai isa ba ko ba zai samu ba aw fassalaha ko kuma Allah ka ta filla filla iso shi da Allah bada Qur'ani kashi biyu ne akwai da Allah ya kawo su daki daki sai a faɗe su a sura kaza sai a tafi sura kaza kuma a ƙara bayani a tafi sura kaza ƙara bayani don a nuna maka girman abin da suka yi da kuma matsayin abin da Allah ya musu ko wasu kuma kawai Allah sau ɗaya faɗe su a Qur'ani shikenan sai a wuce to haka zaka gani duk irin wannan da inda Allah faɗa abin to tabbas an yi shi ina fata an gane ko yace fa maslu hada fa misalu hada yace misalin wannan abin da aka faɗa misalin wannan zancen alkalamu hakim wannan irin magana ma'ana wannan qur'ani da Allah ya kawo bayanai a cikin su daki daki na mamaki na al'amarin gaibi tashin kiyama har ta dan adam a duba har aka ma sanar da kai dan adam ma ka dubi kanka man me asalinka ta ina aka halitta ka duba Allah ka kawo ba ita ka duba kanka ma falin da insan mimma kuli kuli ka mimma illafi ya karzu min bane sulwa tarai ya kai shi ta kuma kowa ta ayar daban ana maka bayani akan kuma halittar dan adam a cikin mahaifar mahaifiyarsa ko min dufatin idza tumna kaza ka ta bayani akan wannan embryology daga duk masu wannan irin ilimin in yi zurfi in yi zo ɗannan ayoyin kawai sai sallama wa Allah dole kawai ya sallama ta wannan aikin Allah ne ba ɗan adam ba ne to shi ne yanzu haga irin wannan zance wanda yake hakimu sadiku zance na hikima da gwanin cewa kuma na gaskiya yuhilul aqal bashariyya ay yayi nisa hankalin ɗan adam ba zai iya karyata shi ba ba wanda ya sai kalli Qur'ani a karanta mar amar bayani ya ji abin da yake ciki ya zo ce wannan maganar ba maganar Allah ba ce babu wanda ya sai haka saboda hatta arnan da su ma sun kwatanta sun ce manzon Allah mawaƙi ne sun ce masa tatsuya ta karantar da shi sun ce masa kaza kaza kaza amma idan suka je suka ji kuma ayoyin Qur'ani ana karantawa sai ga sun gane kai in haza illa qaulul bashar suka ce ko ai wannan da maganin mutane ne kaza kaza kaza kaza kaza idan duk qur'ani ya ji maganar Allah wata rana suna da gaba ɗayan su a cikin haramin Makka a cikin bakin masallacin Makka jikin Ka'aba kai mun Allah sai shammace su ba su yi aune ba kawai ya ga fara sallah a kusa da su kuma ya daga murya da katin qur'ani wan najmi iza hawa ya bude ta kawai Allah ya tsaye da kowa a cikin sake sauraron sa larabawa ne yaran iyayensu ne ba abin da ba sani ba kamar kai ne a yi hausa haka da wahala sai baka san me aka faɗa ba Allah zo ƙarshen ta yana bayani wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu kal akatab a ƙarshe da Allah zo ƙarshen ayar gaba daya yace fasjudu lillahi wa abu gaba daya yanzu saboda mutum nawa kowa ya faɗi su zacin su saboda yana bin qur'ani ya san me ake faɗa abin da Allah ya faɗa kuma gaske ne ya tabbatar haka ne da Allah ba da umarnin cewa ai faɗa su daga Allah ya suka yi sai mutum ya dan nitsa kuma ga ah asu juda yi ko sai tashi daga nan sai kowa ya wada tafi gida kayan ina ba ta gane to qur'ani kenan kine suka dauki policy na biyu cewa ke suke hana wawayen su kar ma ku je ku ji qur'ani la tasma'u li hada alquran kar ku saurari magana karanta kar ku ji kamar dai farin zuwan da awar izala sai su ce gaya wa su mabiyin su irin waɗannan muridan cewa wai iya gudun ka da wa'azin iyaladanka aga an tuce ka ai a bari ka je wankewa mutum bane take hukunci take hukunci ai ba maka ta karma ka ji aga dukkan da sisa ne wa hum yanhauna anhu wa yanauna an suna hana mabiyan su ji qur'ani shi kuma da mijin manzo Allah na kira sallar dare sai ya rako cikin duhun dare ya zo ya haɗe yana jin maganar Allah ya san ba maganar mutum bace ya san ba maganar dan adam bace abinda aka faɗa kuma gaske ne haka nan yake kaga da yawansu kansu musulunta ƙur'ani ya yi tasiri a zukatansu saboda yarensu ne kuma sun fahimta abinda Allah ya faɗan haka ne ba ɗan adam ba ne ya faɗa ina fata an gane to shi ne ya ce ina muke ya to haga hankali ɗan adam ai ba zai iya ƙaryata wannan magana ba an yan sabahu ila ahadin ya ce wai wannan magana ta ƙur'ani da ƙur'ani ke magana shi ya ce ai maganar ahadin min al-bashar ne ya ce ai ƙur'ani maganar mutunci bai saba shi yasa su kansu larabawa a asalin tafiyarsu suna alfahari ne da me da fasahar magana fasaha azancin zance iya zance iya magana su shine babban abin alfaharin su sai Allah da suka ce Qur'ani waka ne sai ta ah to su ma su yi wakar mar irin Qur'ani su kawo aji ba tun kan zo mu za suna zuwa suna yin gasar waka ba mutum sai je yi wakarsa sai a zo a taru a wata rana ta shekara da an sananniya a filin wata kasuwa guda an sani sai mawaƙi kaza ta shi rera waƙarsa ana ji ko kuma ƙwararru a sanin ilimin waƙa da ko fasaha sai su ji tashi sai ya zauna wani ma ta shi rera sai su to a bana wani ne ya ci gasa da wani da wani haka suke rayuwarsu sun ce waƙa ne su wasu rera waƙar aji ba za su iya ba su kawo kwatankwacin ƙur'ani ba za su iya ba ku kawo ayoyi ku kawo a sura su fitin ba za su iya ba ku kawo ayoyi guda goma ba za su iya ba ku kawo aya ɗaya tak kwatankwacin ƙur'ani ba za su iya ba haka dole suka sallama ƙarshe wannan maganar Allah ce ba maganar ɗan adam ba ce kada da urbi ne katsaf daga cewa da ya yasa yake karɓi musulunci ai ya tafi ne takanas a tarihin musuluncinsa akan cewa kawai shi abin ya ishe su tsukure shawa yanzu kawai zai je ya gama ne da manzon Allah ya zarta kubinsa miraran ya kama hanyar gidan da manzon Allah yake rayuwa daru a diyar kam yace kawai zai je da ƙarfi da yaji ya tilla wuyan shi kenan an gama ya kama hanya kuma sai gamu da wani yace ina zuwa ya Umar ai zan je gurin kaza kaza kaza ce ah to in gaskiya ne ka fara da gida mana ita kamar ya ai akwai kanwar ka wance ai ta musulunta ka je ka kai ta mana tukunna ka je ka dan dan da ba dan gidanku ba kanwa ta ce eh sai kama hanya gidanta da ya je gidan ya kwankwasa ko kuma kai kwasa sai tana kafin qur'ani a cikin gidan da mijin sai tsaya balarabe ba bukatar fasara yi maganar Allah tiryan tiryan sai abin ya kama zuciyarsa sai kwankwasa sai suka ɓuya waye umar ne inna lillahi bala'i a ƙarshe dai aka buɗe shigo ya ce karanta mun wannan abu ya karanta a ce ba na karanta kuma ce na ji kina yi maimaita mun na ji sai maimaita masa cikin wani ɗin ne ne ya ce masa ƙur'ani ne shi ne abin da ake safarar muhammadu mu kuma ke karanta mana muka yi imani da shi maganar allah ce yaga kuma take maganar hankalin da ƙarfin rai take yi ba ta tsoronsa kuma ya san da take jin shakkarsa da yake Allah sohi da rahama daga nan sai kama hanya ya taho da mummunar niyya sai Allah kuma kimsa masa imani sanadiyar mai jin karatun Qur'ani sai je musun ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasirin Qur'ani kenan kuma har gobe har jibi duk mai sauraron Qur'ani zaka samu nutsuwarsa daban take duk wanda ya shiga cikin kunci da damuwa karanta Qur'ani ko kuma ka bude karatun kana sauraron me ake faɗa zaka ji Allah ya yaye maka shine abin da mai littafin zuwa yake cewa fa in kunta fi hammin wa gammin wa karbatin fatara kitaballahi tarjumul hammi in kana cikin damuwa da kunci da tsananin to karanta Qur'ani sai ga Allah ya yaye maka na fata an gane shine zaka samu mutum wanda ya san shi na karanta shi zai wuni na katu baya jin damuwa ko gajiya zai tayin kayansa baya da ko sisi aljinsa amma hankalinsa a kwance ko kaga in ka samu gardin da yake yake da kadda daga an yi share zauna a guri daya wani har asuba yana karatu hankalinsa kuma a kwance ina jin dadin kuma abin da yake babu littafi a duniya da za a iya masa iratan ba qur'ani ba shi kadai ne Allah korewa bayi su karanta tilawarsa kuma su yi tasiri a zuciyarsu shi ne tafin da karanta mara lafiya ya warke na fata an gane musamman idan mutum mai karantawar mutum ne mai ikilasi mai ke dokokin Allah sai kaga Allah tasirin karatun Qur'ani a zuciyar shi mara lafiyan kuma Allah ba shi lafiya Allah sa mu dace to haga yace ba wanda ne ce wannan magana ta wani mutum ce ba wai ta Allah bace ba wanda yace wannan yace idhi huwa fawqa tawqil bashar saboda ita zancen maganar Qur'ani ai ya fi ya fi ƙarfin tunanin dan adam ma gaba gida ya fi ƙarfin maganar mutum ko ina ne wa mustawa ma'arifuhum ya wuce hankali ya shallake ilimin dan adam abinda Qur'ani ya kunsa in ka samu yanzu ƙwararren malamin Qur'ani yana maka bayanin wata aya guda ɗaya sai a ɗauki watanni bai gama maka ba kuma kullum yana baka ilimi sabo akan aya in littafin da aka samu amma tafsirin sa wannan ayar yau ko surar nan yau gogon da za a sake maimaita surar in malamin mai binciken karatu ne sai ka samu ilimin da ka samu a jiya yau ka ƙara ko goma za ka ƙara kuma jima za ka ƙara isa ahli sunna a tafsirin zaka samu wani lokaci aya ɗaya za a yi har a tashi ko amma kannan ka fa wai daga farkon azumi kafin a je ƙarshe sun yi saukar tafsiri haka gaba ɗaya ba a san me aka yi ba gudu Allah bai da tsare imanin eh yace wa ko ina muke wa idza badala an yakuna kalamun bashar idan yawan to yanzu qur'ani kowa ya gano cewa ba zancen dan adam bane a'a kalamu khaliqil bashar zancen mahalicin dan adam din ne ma'ana Allah kenan ko yace wa huwa dalilun to haga nan to wannan hujja ce ala wujudihi ta'ala akan samuwar Allah da wasan sarki masu inkarin akwai Allah hagan ka kan samu su waɗannan bayanan dole ya cewa akwai Allah kawai ina fata an gane wa ilmihi da kuma ilminsa wa kudratihi wa hikmatihi da kudirarsa da hikimarsa yace abu na uku daga cikin hujjoji a lokacin yake a to haka ne ana dauka za mu gama wannan gudu Allah ba zai gama lokacin ya ko to haka dai ala ayi halin yanzu ka ce malamai babu wani ilimi a duniya da yake sa ɗan adam ya zanto cikin nutsuwa kamar ilimin ƙur'ani na fata an gane to amma mun da muka tsinci kanmu a nan ƙasar shi ne yanzu a ba tara ɗalibai a yi kaza a ce an yi sauka to wani yake daga ya sauka nan shi kenan ya gama ma ƙur'ani gaba ki amma ƙadar ilimi na addini to yanzu ne ka sa ɗan ba a karatun ilimi na addini saboda ka san asalin ƙira'ar ƙur'ani ba ƙarar falala ba ce ka san shi ka haddace shi Allah baka wannan baiwar ko kuma suka ƙara advancing ƙara ci gaba ka je ka nemi kuma ilimin tafsirinsa ka san tafsirinsa ka je ka nemi sauran ilimuka da ke tattare da Qur'ani da duk waɗansu abubuwa wanda ka rika fito da abubuwa na amfanar kanka da kuma al'ummarka amma ka samu abin bakin ciki mutane a yanzu sun damu ne kadai ƴaƴansu to tun da yanzu an damu an ce har da ake bukata to sai su zo su takura yaran tun daga safe har karfe biyar kullum kwana biyar ko shida a mako ba ga suke ba kawai mai ake dole sai ya hadda na farko ma tukunna Allah bai kallafa ma dole sai ka hadda sakon Qur'ani abin da ake so shine ka iya karatun Qur'ani ka waye gari za ka bude Qur'ani ka karanta shi tunda an koya maka shi sannan ka san ma'anar iya abin da ka karanta ka san fassararsa ini zai maka tasiri ya ƙara maka imani idan kana karantawa ka za ga larabawa in suna karantawa suna kuka Dan ya san me yake faɗa a ciki mu ko mutanenmu suna karantawa suna talikanci suna izgilanci ma wani abu da suke yi wallahi idan mutum ɗalibin ilimi ne ya san halaka ma suke yi ƙur'ani ya zama abun wasa maganar Allah jiya mun karanta da ku wanda yake izgilanci wa musahabban manzon Allah Allah faɗar da aya ul abillahi wa ayatihi wa rasulihi in tasazuun to da kana kanta qur'ani kana wasa kana izgilanci eh kaga mutum ya farta wadansu abubuwa yana tsalle yana gaba yana ba wai wai wai shi hadisin qur'ani ne haka wannan cin mutuncin qur'anin ne ma shi yasa manzo Allah ke cewa da yawa daga wasan qur'ani qur'ani yana tsine musu suna karanta qur'ani kuma yana tsine musu saboda ba su girmama shi ba ba su ba shi matsayinsa ba abinda ake so shi ne ko sura ya ka iya ko aya ya ka iya ƙur'ani to ka riƙe ta ka san ma'anarta ka yi aiki da kuma umarin da ke cikinta abin da ta kuma na hani a ci ta hannu ina ba ta gane ka gangar da tsarin sahabbai haka suka koyi karatun su a gun manzon Allah a karanta maka aya goma ka iya tilawarta ka san tafsirinta ka san hukuncin da ke cikinta da hadin da ke cikinta tukunna a tsara maka wata ko kuma gan zuba haka bai amma da abin kamar gasa in ka da ɓarin mutanen musulma na karatun allo da da ya shi malama da shi kasuwanci wanda ya suka tun allo a da yadda ake tsarin sa a gun malaman mu da suka karantar da mukatun allo inda ake bi a dan ka koyi karatun inda ka da da shi kuma yanzu na zamani ai haka ba ɗaya bane kawai kokari ake a duk shekara a ce an yaya ɗalibai hamsin wai sun yi wai hadda ƙur'ani a daga jika san ba gaskiya ba ne a ne ba ka zuƙun ba yi ai da da ake yin zukuwa tsangaya ai ba ka ake zukun ba ai ai duk wanda ya zuku na tsangaya a daɗin ma za ka ga ai ya fi wanda ya yi yanzu sanin ƙara'ar karatun saboda ba ɗaya ba ne saboda za a bada kuɗin sauka za ka bada dubu ɗari kaza za ka so rago za ka yi kaza su shi mana bizan za a gudun su a gaba maganar Allah ake bakiya ana neman shahada ne kawai wai ƙur'ani ma mara yanzu certificate ne kaga ai an shiga masifa kenan so dai shi ƙur'ani shine waraka shine kuma tushen rayuwar ɗan adam musulmi ba daidai bane a ce ga wani musulmi bai iya karatun ƙur'ani ba ko kuma ga musulmi baligi baya karanta Qur'ani sai dai sun hada sallah ita ma sallar ta munafikai yake kullun daga umma ya zama sabuki baya wuce qul huwa inna dina kullun hinda karatun sa baya ba zai ja in aka samu dogon karatu ma sallah shi an bata masa rai so ya kamata a ce duk musulmi mai son ya tsira to ya rike Qur'ani mai rike Qur'ani alal aqalli kullun ta Allah in kawaye gari bayan ka sallar asuba ka yi zikirorin da manzala karantar a yi da wurdodin da manzala ya bayar ko ka san mu ana cewa wai bayan zala ba sa wurdi a muna wurdi wallahi kuma muna mai na manzan Allah ne muna mu na manzan Allah ne shi ya bamu saboda shi ne shehun shehulle da waliyawa na fata an gane muna mu na manzan Allah ne ba wurdin wani shehu muke ba na manzan Allah ne ke yi to idan ka gama wannan auren ɗin gaba ɗayan su to buɗe kun Qur'ani ga karanta ya zama shi ma a lazumin ka na kullum akwai ƙur'ani a ci alal aƙalli izu ɗaya za ka iya kullum ko biyu ko uku ko biyar ko goma ka ɗaura da kanka cewa kullum sai ka yi izu kaza na ƙur'ani to za ka shiga cikin waɗanda ba su da ƙur'ani mahajuran ba ba su aure ƙur'ani ba sannan kuma duk abin da za ka kana neman ilimin tafsirinsa ko da aya ɗaya ce ka tambayi masu ilimin su fassara maka ita sai ka rike kayanka gobe ka ƙara ɗaya ko sai ka ƙara ɗaya to za ka yau da gobe an waye gari ka san abu da cin Qur'ani amma an waye gari babu haka fa abin ka ba zai kyau a ce a gidanka kana musulmi ba ka tun Qur'ani akwai namu da ya zo na bid'a in mutum ya sabon gida sai ya dauko wasa karatu sai sai wasa sauka gidan shi ba ana yi ba ba ana yi ba sai ya ba su kuɗi a mun sadaka da sauransu shi kenan shi kenan shi yanzu ya buɗe gidansa ya yi sauƙa gida kafa a koma to abin da aka so shi ne kai ɗin kanka kullum karkata ƙur'ani a gidan ba wai don an yi sauƙa yanzu a gidanka an sauƙe sau ɗayan nan ba shi ke gida ya samu wannan albarka a'a manzon Allah ya ce shedan yana gudu a gidan da ake karanta me suratul baqara kaga ai ba kai suratul karanta ba kenan ya zama kullum kana karatun ƙur'ani sai albarka tana sauka a gidanka sharri da musifu suna kaurace gidanka sannan ‘ya'yanka da matanka ka ɗaura musu lazumi na karatun ƙur'ani ka ware kanka lokaci kullum a gidanka sai ka ƙur'ani wani abu da su kuma suke na biyu wanda galibi ba haka ya kamata a yi ba za ga aka sallar asuba abu ne mai kyau ya gama azkar din sa wani ba azkar din kan ƙur'ani da ɗauka fara karanta to ba haka ake so kuma shi ma kai ba dan manzon Allah shi ka ƙur'ani ya ya fi ka sanin sa amma sai cima ga waɗansu zikiri da zaka yi su da safe tukunna ya zama lazumin ka ne su to kamata yayi kuma ce gidanka ne yake samun katun qur'ani da yawa ba masallacin ka ba kaga mun yanzu mutane su buɗa a cikin a masallaci ko amma a gida kuma baya yi to kaga an samu Allah kenan ai gidanka babu albarkar qur'ani ba ta shiga ci kullum yana katun qur'ani amma ina a masallaci ba a gidansa to kamata yayi a gidanka ma ko kai a masallaci a gida ma ka ware lokaci da karatun Qur'ani alal aqalli ko ilu inu kullum a ce sai kai aga danka zai koya zai rinka yi matan ka ma za su rinka yi sanan to albarka tana wanzuwa a gidanku sanan ka koya wa zuciyarka yin addu'a ko tawassali ko neman waraka da alqur'ani musamman suratul fatiha duk abin da yasa ne ka a duniya ko meye ma in imanin ka ya kai ka karanta fatiha ka shafa gurin ko ka tofa a gurin ko ka sha a ruwa Allah zai baka lafiya zai warkar da kai ko me yawa ko me yawa an yi mutum sihiri ya rasa kaza baya iya bacci ko baya kaza a ɗauko ruwa a karanta masa fatiha ulhuwa nasi da falaki da kursiyu ko a ce ya wanka ko a ce ya sha duk ya halitta kuma Allah da ba shi lafiya kai kanka ya za ka zo ɗannan waye bai iya saban da musulmin kirki ne ulhuwa falaki na su kursiyo ya kamata ku iya sai to ba ka taune maka bai to sai ka tanka da kanka sai ka tashi shikenan sai kuma Allah baka lafiya shikenan ina ba ta an gane to kasan ku tsaya saka dai albarka marar adadi dan manzon Allah ya ce shi fa qur'ani duk harafi ɗayan ka faɗa lada goma ne yace ba fa ina nufin idan ka ce alif lam mim harafi ɗaya ba kenan a in ka ce alif lam mim ladan ka 30 yanzu dan harafi uku kaza to haka ai mutum ba karamar kasu wannan ba karamar business bane ai ya kamata mu koya wa dai kanmu alaka da Qur'ani da zanto mai karfi ba wai ka aje shi gida matsayin hoto ba da Qur'ani amma haka ke bukata ba kullun ka dauko ka bude ka karanta Allah sa mu dace Allah ganar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi